بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon daya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na asabar daren lahadi yau yau muna 27 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 9 miladiya ta 2025 majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna tajiri تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وانا شيني درس المولاد أبي بيولى الستن أولا للتافي من البركة كما كمين مكجي هر ينزمنا تكين حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه ودي كتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتو yana ɗauke da jikarsa umama yar zainab wato yar abin rabe abin rabe ibn al'as ban ji ba rabe ibn al'as ko al'as ibn abin rabe ya zo yana ɗauke da ita a wuyansa ya ja su sallah idan yana tsaye yana ɗauke da ita idan ya tafi sujjada sai ya aje ta idan ya dago daga sujjada sai ya ɗauke ta to a karatun da ya gabata a mun ji maganganu na malamai da dama game da irin aiki irin wannan a sallah babu shakka wannan aiki ne wanda yana da ɗan yawa a cikin sallah sannan kuma baya da alaƙa da ita sallar akwai aikin da ake yin sa a cikin sallah ko da ba sallar bane amma yana da alaƙa da gyaran sallah kamar mutumin da zai shiga sahu sai ya ga cewa a sahun gabansa akwai wurin da ba a cike ba sai ya tattaki ya shiga sahun gabansa kaga wanda yana da alaka da cika sallah cika sahu cika sallah sauraka wannan ba zai zama wani abu ba saboda wani abu ne da ya shafi gyaran sallah ko yana sallah wani abu wanda yake dauke masa hankali kamar wayarsa da take aljihunsa tana ta ringin wataƙila kuma ya sanya wani ringi wanda baya da daɗin ji wataƙila kaɗe-kaɗe ne yana masallaci ana sallah cikin sahu an bugo wayarsa sai kiɗa da waƙa suka kama tashi kaga dole ne ya san yadda zai ya matse wannan waya in ba haka ba to mutane za su shiga damuwa shi ma kansa zai shiga damuwa a sallah to kaga wannan wani aiki ne da yana da alaka da gyaran sallah to amma kamar a ɗauko yaro a kafaɗa ana sallah a tafi sujjada a aje shi in an dago daga sujjada a kuma dora shi a kafada tashi da shi kaga wannan wani aiki ne wanda zaka iya cewa bai da alaka da gyara sallah to shi yasa malamai suka yi ta tattaunawa game da hadisin wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya nuna kidan aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya irin wannan ba zai ɓaci sallah ba kamar imam shafi'i kamar imam ahmad cikin magabata limaman mazhabobi guda hudu imam ahmad da imam shafi'i suna ganin babu komai cikin tabi'ai irin su al-hasan al-basri irin su ibrahim an-nakhai irin su ata ibn abi rabah cikin malamai manya limamai irin su ibn al-mubarak waɗannan duka akwai ata ibn abi rabah waɗannan duka a karatun da ya gabata mun ji fatawoyinsu a kan cewa wani abu mai kama da wannan ba zai ɓata sallah ba suna ganin babu komai kamar mutumin da yake sallah bayafin shi ya faɗi sun ku ya ɗauka ya ci gaba da sallah suka ce ba wani abu ko ya ajiye wani kayansa ya ji tsoron watakila ko ana iya sace masa ko a yi masa awon gaba da kayansa ya ja da baya janyo kayansa yana tsakiyar tsaka da sallah suka ce babu komai ko ya sa wani abu ya sutura da shi kamar yadda aka tambaye Imam Ahmad game da wanda zai sa sandar mashinsa goron mashinsa ya sutura da ita sai ta tafi za ta faɗi sai ya bi ta ya kama ta ya ƙara kafata Imam Ahmad ya ce babu komai a cikin yin hakan wannan duk ya gabata a karatun da ya wuce waɗannan malamai suna ganin babu wani abu imamu malik shi akwai ruwayoyi guda uku da aka yi daga wajensa wanda su ma mun karanta su a wancan karatun akwai ruwayar da aka yi kamar ruwayar ashab wanda ya ruwaito cewa imamu malik yana cewa irin yin haka a sallar nafila ba matsala amma ban da sallar farilla ya ce ana iya yin haka a sallar nafila saboda ita sallar nafila akan yi rangwame akan wasu abubuwa a cikinta wanda ba a yin rangwame a cikin farilla irin haka wanda a wancan karan muka yi misali kamar tsayuwa a sallah rukuni ce a sallar farilla amma ban da sallar nafila mutum ko da yana iya tsayawa ya yi sallah a tsaye an halatta masa ya yi sallar nafilarsa a zaune sai dai kawai zai samu lada ƙasa da yadda zai samu idan ya yi sallah a tsaye haka nan fuskantar alƙibla ga wanda yake da iko shi ma rukuni ne mutum ya yi sallah yana sane a wata nahiyar da ba alƙibla ba ba da sallah to amma a sallar nafila an yadda mutum ya yi kabbara yana fuskantar alƙibla sannan yana kan abin hawansa sannan ya ci gaba da sallar ta nafila duk inda abin hawansa ya kalla wannan rangwame ne da aka samu a cikin sallar nafila amma ba a yi irinsa ba a cikin sallar farilla shi yasa wasu malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa Imam Malik ya ce irin wannan rangwame za a iya samun sa a cikin sallar nafila amma ban da farilla su sannan akwai riwayar da aka yi daga wajensa riwayar Ashab da Abdullahi bin Nafi su ma sun ruwaito daga wajensa cewa yana cewa hakan yana yiwa lokacin da ake yake ake larura wato lokacin larura idan to ba wanda zai rike masa yaron ko ba wanda zai rike masa yaron idan ya bar shi shi kansa ba zai iya nutsuwa a sallar ba ko ita kanta mahaifiyar yaron ba za ta iya nutsuwa ba to suka ce a irin wannan yanayi babu komai don mutum ya ɗauki yaro ya yi sallah da shi yana ɗauke da shi kamar yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da ita wannan jikar tashi suka ce anan a halin larura babu komai anan basu bambance tsakanin nafila da farilla ba ko nafila ko farilla in dai da larura cewa babu laifi wannan riwaya ce daga cikin ruwayoyin da aka yi daga Imam Malik tace riwayar riwayar Ashab haka nan أنوار عبد الله بن نافع المخزومي المخزومي مولاه سنة روار عبد الله بن يوسف التنيسي شما دغ مالك cewa imamu malik ya ce hadisin abu qatada hadisin daukar umama a cikin sallah hadisi ne mansukh hadisi ne da aka shafe shi hadisin abdullahi dan mas'ud ya shafe wannan wannan hukuncin hadisin abdullahi dan mas'ud bayan ya dawo daga hijira daga habasha ya zo ya samu da can kafin ya yi hijira mutane ana sallah sallar su ba ta hana su ci gaba da wasu maganganu da ba su shafi sallah ba tun zai iya tambayar dan uwansa su gaisa da dan uwansa ana sallah daga baya Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar da take nuna cewa a rutsu a yi shiru a cikin sallah wa qumu lillahi qanitin daga nan aka hana su magana idan ba ta da alaka da sallah wato tasbihi da takbiri da karatun qur'ani to shi san da ya dawo bai san cewa an canza wannan hukuncin ba saboda haka sai yayi wani abu irin wannan sai aka annabi ya gaya masa cewa inna fi salati da shughla akwai shugul shugul shuguli a cikin sallah wato akwai abin da zai shagaltar da kai a cikin sallah wanda shine yin ayyukan sallah din bai kamata kuma ka shagalta da wani abu ba almashghulu la yushghal in ka riga ka shagalta da sallah to bai kamata kuma wani abu ya zo shagaltar da kai har ila yau ba to suka ce wannan hadisin ya shafe wannan hadisin na umama a za mu zo mu ga cewa tahawi abu ja'far at-tahawi ba hanafi ne littafinsa sharh mushkil al-athar shi ma ya tafi akan cewa hadisin mansukh ne kamar da kuka sani a shari'a akan zo da wani hukunci daga baya kuma a kawo wani hukuncin da zai dauke wancan na farko shine abin da ake kira an-nasakh wato wani dalili ya zo daga baya da zai dauke hukuncin wani dalili da ya gabace shi ko dai a alkur'ani a samu wata ayar da za ta shafe wata da ta gabace ta ko kuma a hadisi annabi yayi wata magana ya bada wani umarni daga baya kuma ya janye wannan umarnin saboda wani wahayi da aka yi masa kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah na ana ku ziyarar kabari amma yanzu ku je ku ziyarci kabari dan zai ziyara za ta tunatar da ku lahira za ta tuna muku lahira kaga da farko ya hana kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur kaga da farko annabi ya hana daga baya kuma annabi ya yi izini cewa a je a ziyarci kabari kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abin ne gawa da daddare daga baya kuma aka janye wannan hani ya zanto ana iya binne gawa ko da daddare ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin hadisin matar da take sharan masallaci ta rasu cikin dare aka binne ta sahabbai suka ga bai kamata cikin dare su taso da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai sai ya zo jana'izar da suke mata jana'iza cikin daren suka binne ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto baya ganin ta ya saba ganin masallaci tana shara sai bai ganta ba sai yake tambaya sai aka ce ai ta rasu muka ga cewa bai kamata mu matsa maka ba yace me ya hana ba ku sanar da ni ba me ya hana ba ku sanar da ni ba kaga annabi bai musu fada akan sun binne ta da daddare ba to wanda yake nuna an janye wancan hukunci to irin wannan suna nan da yawa a cikin hadisai kamar da hadisi da idan mutum ya sadu da matar iyalinsa idan bai yi inzali ba ba zai wanka ba hadisin alba'u min alba daga baya aka shafe wannan cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa ko da bai zali ba zai yi wanka ire-iren wannan suna nan akwai littafai da aka rubuta waɗanda suke bayanin annasikh wal mansukh akwai na alqur'ani akwai na hadisai akwai ayoyi alqur'ani da zaka ji malamai sun ce wannan ayar an shafe ta da aya kaza haka nan akwai hadisan da zaka ji malamai sun ce hadisi kaza ya shafi hadisi kaza to imam malik yana da cewa hadisin abdullahi dan mas'ud ya shafi duk da cewa ba ba wata magana shi da yayi yace ga hadisin da yake ga ya shafi hadisin abu qatada amma dai daga cikin mabiyansa wasu sun yi ishara zuwa ga hadisi abdullahi dan mas'ud cewa shi ne ya shafe amma shi imam malik bai ambaci wani hadisi ne ya shafe ba to waɗannan su ne tawiloli guda uku da aka samu daga imam malik na farko yana cewa ana yin haka ne a sallar nafila ban da farilla na biyu kuma ce larura larura tana sa a yi haka na uku kuma shine cewa hadisin mansuf ne wato an shafe shi waɗannan tawili guda uku su za mu duba wani irin bayani kuma malamai da suka zo a baya suka yi dangane da waɗannan tawili guda uku da aka ruwaito daga imam malik alaihi rahmatullah a tawili na farko su malamai sun yi raddin tawilin farko wato bambance tsakanin nafila da farilla cewa wannan abin ya faru ne a nafila suka ce akwai ruwaya da ta zo a cikin sunan abi dawud ruwaya da ta zo ta hanyar muhammad ibn ishaq daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi shi kuma daga Amr ibn Sulaym az-Zuraqi daga Abu Qatada sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace bainama nahnu nantaziru nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallama lis-salati fi adh-dhuhri aw al-'asr وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابن بنت ابنته على عنقه a wannan ruwayar da ta zo ta hanyar Muhammad dan Ishaq daga Abu Sa'id daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi da kuma daga Amr ibn Sulaym az-Zuraqi shi kuma daga Abu Qatada Abu Qatada yake cewa muna zaune a masallaci muna jiran fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya ja mu sallah ya ce sallar azahar ko kuma sallar la'asar muna zaune sai bilalu ya je ya sanar da shi lokacin sallah sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana dauke da umama a wuyansa to kaga wannan ruwayar ta nuna cewa sallar azahar ko la'asar kaga ashe ba a farin sallar nafila bace a ruwayar ta nuna mana sallar azahar ko la'asar sauraka abin ya faru ne a sallar farilla ba a ta nafila ba kaga kenan bambancewa tsakanin nafila da farilla baya da wace sai dai wannan ruwayar ta fuskar isnadi akwai magana akan ta saboda Muhammad ibn Ishaq shi ya kadaita da ambatan sallah azhar da la'asar a cikin ruwayar akwai duk malaman da suka ruwaito hadisin akwai Allah ibn Sa'ad ɗaya daga cikin manyan malamai kuma Masar ya rawaito hadisin amma babu ambatan azhar da la'asa to shi yasa suka ce wannan Muhammad ibn Ishaq shi ya kadaita da wannan lafazin sannan bayan bayan ga haka yayi an ana a cikin isnadin sa isnadin sa wato bai bai bayyana jin hadisin daga Sa'id ibn Abi Sa'id ba yayi amfani da kalmar an wanda a matsayin sa na mai tadlisi idan yayi an'ana bai bayyana jin sa ga hadisin ba to hadisin ba zai tabbata ba to shi yasa zamu ga ibnu abdul bar yayi ishara zuwa ga cewa wannan lafazin ambatan azhar da la'asar a cikin wannan ruwayar shi wannan muhammad ibn ishaq shi ya kadaita da shi sheikh nasiruddin al-albani alayhi rahmatullah a cikin da'if sunan abi dawud ya rauna hadisin amma ibnu daqiq al-id ya inganta hadisin zai zo nan gaba cikin maganarsa shi ya inganta ruwayar amma dai ruwayar ta fuskar sanadi bata inganta ba shi yasa shi ibnu abdul bar kamar yadda yake cikin at-tamhid yake cewa wa amma hadha wa amma hadithul bab faqad dhakara fihi muhammad ibn ishaq annahu kana fi salati al-farida wannan hadisi da yake cikin wannan babi shine hadisin da muke karatu a kansa yace Muhammad ibn Ishaq ya ambaci cewa ruwayarsa wannan abu ya faru a sallar farilla ne sallar azhar ko la'asar sai yace fa man qabila ziyadatahu wa tafsirahu malaman da suka karbi karin da Muhammad ibn Ishaq ya zo da shi a ruwayarsa ko tafsirin da ya zo da shi ja'ala hadithahu aslan fi jawazi al-amal fi salah sai ya dauki hadisin Muhammad ibn Ishaq da wannan ruwaya cewa wannan yana nuna asali na halaccin yin irin wannan aikin a sallah sai ya ce wala amri laqad awwala alaihi al-musannifuna bil hadith fi hadha al-bab yace tabbas waɗanda suka rubuce rubuce tafan hadisi sun dogara da wannan hadisin a cikin wannan babin illa anna al-fuqaha ala ma wasaftu laka sai dai fuqaha yana nufin malaman mazhabar malikiya tunda a cikin fuqaha din mun mun faɗi wasu wanda wanda suka halatta to sai dai waɗanda ya ambata ya ce su sun tafi akan karhanci akan cewa makaruhi ne amma su ma ba ta suke sallar ta ɓace ba ta suke makaruhi ne yin haka ba su ce sallar mutum ta ɓace ba to ya ce wannan shi ne shi abin da yake gani sannan za mu ga shi wannan tawilin na farko akwai wasu manya daga cikin malaman malikiya waɗanda su ma ba su gamsu da wannan tawilin na farko ba akwai manya daga cikin muhaddiqai na malaman malikiya wanda basu gamsu da wannan tawilin ba daga cikin su akwai al-Mazari Abu Abdullah Muhammad ibn Ali al-Mazari al-Mazari an sai yana daga cikin manya manyan mujtahidai a mazhabar malikiya yana cewa kamar yadda qadi iyad ya kawo maganar sa ikmalul mu'lim yana cewa hamala ashabuna hamala zalika ashabuna ala annahu fil nafila ashabuna yana nufin malikawa malikawa sun dauke a wannan hadisi akan cewa a sallar nafila ne sai yace wa zahiruhu annahu kana fil faridati amma zahirin hadisin yana nuna cewa a sallar farilla ne ba a nafila ba fa inna imamatahu bin nafilati bin nas fil nafilati laysat ma'luma saboda ba a san da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan mutane limanci a sallar nafila ba an gane shi ba yayi duba da waccan ruwayar ta Muhammad ibn Ishaq ba ce ba a ji inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke jan mutane nafila a sallar nafila ya shigo zai salla ta rawatib kafin a tada sallah yayin mutane limanci ba saboda haka da wannan ya ya rushe wannan tawilin na farko haka nan al-qadi iyas alqadi iyad shi ma ya rushe wannan tawilin maganar sa yake cewa wa zahirul hadisi yadullu ala annahu fil faridati zahirin hadisin yana nuna cewa a farilla ne ba a nafila bane لقوله بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر sai ya kawo hadisin Muhammad ibn Ishaq sai hujja da shi wanda yake nuna cewa shi ya tabbatar da hadisin yace saboda zahirin hadisin kamar yadda yake a ruwayar Muhammad ibn Ishaq a cikin sunan Abi Dawud cewa yayi muna tsaka da jiran Annabi sallallahu alaihi wasallam don ya fito ayi sallah azhar ko la'asar kaga wanda ya nuna a farilla ne sai yace wa qad yuqalu ala hadha ana iya cewa wani na iya cewa inna salatahu biha kana fi tanaffulihi qabla salati al-fil faridata bihim wani na iya cewa watakila wannan sallar da aka ganshi yana yi tana dauke da yana dauke da ita a wuyansa a sallar sace ta ta nafila kafin ya kafin a shiga farilla wato tunda ai in zai yi nafila ta rawatib kafin a shiga a shiga farilla zai sallar azhar ce muka dauka sallar azhar ce illa asar ce kaga babu babu babu ratibi ratiba to haka muka dauka azhar ce ta yiwu ya zanto da yazo zai yi nafila ne ba wai wajen farillar bane wani yace zai iya za iya fadar haka lakin al-ma'lum lakin al-ma'lum minhu alayhi salatu wassalam sai dai abinda aka sani abinda aka sani daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakhruju inda iqamati as-salah baya fitowa masallaci sai an yi iqama ko lokacin da za a yi iqama lokacin iqama idan yayi sannan zai fito masallaci amma ba zai fito ya zauna ya jira ba ballantana har yayi nafilarsa a cikin masallaci ولا يتنفل قبلها في المسجد باين نافلة كافين كافين سلا فرلا أما سلاتي وإنما كان تنفله في بيته أجلايك النافلة القاضي يدي قبل تشيوا وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب عن عمرو بن سليم الزرقي في ذلك كان في صلاة الصبح أتكر للتافن كتاب النسب النسب نا الزبير بن بكار ya ruwaito wannan hadisin cewa a sallar asubahi ne kaga dai koda hakan ne ita ma farilla ce ita ma sallar farilla ce to da wanda dai alqazi iya ya ya ya abin nan ya bayar da ruwayar da ya kawo ta kitabul abin nan ibnu rajab yana cewa hadisi ne mursal da'iful isnad bai tabbata ba na cewa sallar asubahi ce to amma dai ya kawo shi dan dai ya kara nuna maka cewa ba a sallar nafila bace a sallar farilla ce saboda haka shi ma alqazi iyad bai gamsu da tawilin farko ba cewa a sallar nafila banda farilla sannan mutum na uku cikin manyan malaman malikiya da basu gamsu da wannan tawilin ba akwai abul abbas al-qurtubi mai littafin al-mufhim abul abbas al-qurtubi shi ma da ya kawo tawilin sai ce wa hadha ta'wilun ba'id wannan tawilin yayi nisa yayi nisa fa inna zahirar hadith alladhi zakarahu abu daud sai ya ce zahirin hadisin da Abu Dawud ya kawo shine hadisin da muka ambata ya dullu ala annahu fil faridati yana nuna cewa a farilla ne sai ya kawo wancan hadisi da muka yi magana a kansa sannan sai ƙara shi ma da cewa wa ma'lumun annahu kana inda ma ya kana yatanaffalu fi baiti abin da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansa yake nafila kafin ya fito ثم يخرج لصلاة الفريضة sannan sai ya fito. ya ja mutane sallar farilla fa idza ra'ahu bilal kharijan aqama as-salah da zarar bilal ya hango shi yana fitowa sai ya kama yin iqama sannan mutane sai a tattashi a shiga sahu sai ya ce kuma wa aidan wani abu da shi abin nan ya ƙara akan maganganun waɗanda suka gabace shi dan a rushe tawili na farko sai ya kawo wata magana mai ƙarfi yace fa fi hadha hadith a cikin wannan hadisin قال أبو قتادة أبو قتادة ودي يروي حديث cewa yayi ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ummu nasa naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane limanci wannan riwaya tana cikin muslim lafazin ya ummu nasa yana yi wa mutane limanci wa ghalibu adati kuma galibin al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam annahu inda ma kana ya ummu nasa fil masjid fil faridati yana yi mutane na fila a limanci a sallar farilla ne a masallaci ba sallar sa ta nafila ba to kaga wannan ya nuna cewa babu wato babu bambanci tsakanin farilla da nafila wancan tawili yana da rauni daga cikin waɗanda suka mayar da wannan tawili akwai ibnu daqiq al-eid ba malike ne sannan daga baya ya koma shafi'iyya ya yi abin da ya yi abin nan ba mu ce dikabbi ba to shi ma ba malike ne domin ya san malikiyar ba kaɗan ba yake cewa wa rudda hadhal qawl wannan kauli wato wannan tawili shi ma an mayar da shi an masa raddi bima waqa fi ba'd ar-riwayat as-sahihati to nan zaka fahimci cewa ya inganta riwayar ce da abin da yazo cikin wasu ruwayoyi sahihai cewa baina ma nahnu nantadiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsaka da jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi dhuhri aw al-asr kharaja alaina hamilan umama sai gashi ya fito mana yana dauke da umamatu yace to zahirin wannan yana nuna cewa a farilla ne yace duk da cewa wani zai iya cewa watakila a nafilar da ake yi ne gabanin farilla yace wannan ma ba zai karbu ba saboda galibin galibin wato annabi sallallahu alaihi wasallama limancin sa da yake wa mutane yana yi musu ne a sallar farilla ba a nafila ba sai kuma sai ya kawo ce to ai wani kuma na iya cewa akwai ai ana buƙatar a san cewa a cikin yana limancin ne yayi wannan yana limancin ne yayi wannan ta yi wani ya ce to ai ba abin da yake nuna cewa a cikin limancinsa ne ya ɗauki yarinyar to sai ce a ruwayar waccan ta cikin sayo musulun wacce abul abbas al-qurtubi ya ambata ta nuna cewa a cikin limanci ne a limanci ne domin ya ce ra'aitu rasulullahi ya ummun nas yana yi wa mutane limanci to wannan kaga ya nuna maka tawilin farko ya yana da rauni za haka su kansu malikawan ba su gamsu da wannan ba to sai ya zo tawili na biyu tawili na biyu shine wanda ya rabe tsakanin yanayin larura cewa ya halatta idan da larura idan da larura idan ba larura to bai halatta ba in da larura ko sallar nafila ko ta farilla duk ya halatta ayi haka to shi ma anan sana'ani sana'ani a cikin littafin sa al-udda ala sharh al-umda hashiyar sa akan sharhin al-umda ihkam al-ahkam na ibn daqiq al-eid mujalladi na uku shafi 280 shi ma ya nuna raunin wannan tawilin saboda saboda ba zai yiwu ba a ce gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yau ba kowa da zai rike yarinyar umama babu khadam babu ba kowa matan annabi nawa ne sai da wajen mata tara a ce duk sun tafi unguwa banda yan aiki da abin da sauransu sauraka a ce duk an rasa wanda zai rike masa ita za ka larura ce ta sa dole yariya ta sai shi ne zai ta sai ta ɗawainiya da ita ya ce wannan shi ma shi ma ya yi nisa ƙwarai da gaske ya yi nisa ƙwarai da gaske to sai ta wuli da uku shi ne annasa cewa hadisin mansukh ne kuma wasu suka ce abin da ya shafe shi shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud inna fi salati la shughla to shi ma wannan an yi raddin sa saboda hadisin Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya dawo wato ya zo Madina qabla qabla Badr kafin yakin Badr kafin yakin Badr amma ita Zainab ai ba da ita ba sai bayan sai ban yakin badar ko ai san kissar ma da abin da aka kama wane ne aka ce sai an yi waye an yi waye saboda haka kaga ba zai zama mansukh ya riga munasikh ba abin da nasikh ya riga mansukh ba saboda haka kaga tun daga nan sai aka gane raunin abin nan kuma an ce ba shine ya shafe ba wani hadisi ne ya shafe ba ambace shi ba shi kuma nasakh dole sai an san tarihi sai an san cewa wannan hadisin ya riga wannan sannan ake cewa wannan ya shafe wannan ko an samu wasu qara'id wasu alamomi da wasu dalilai masu ƙarfi waɗanda suke nuna cewa eh lalle wannan hadisin ya shafe wancan amma haka kawai bil ihtimal da zato ba a kaiwa zuwa ga shafe wani hukunci saboda haka kaga shi ma da awar nasakh anan yana da rauni shine abinda sana'ani yake faɗa a cikin littafin al-udda fi sharh al-umda haka da ibnu rajab a cikin littafin fathul bari yake cewa al-Ismaili Abubakar al-Ismaili a cikin mustakhraj dinsa ya rawaito daga Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi daga Malik annahu qala ba'da riwayati hadha al-hadith min hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallama nasikh wa mansukh wa laysa al-amalu ala hadha bayan ya rawaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce to hadisi ne da akwai wanda ya shafe shi kuma da wanda yake an shafe sauraka aiki ba akan wanda yake ba ana aikin da ya samu malamansa ya saba ma wannan hadisin shi Imam Malik yana hujja da amal ahli Madina ko amal fuqaha Madina wanda ya riska a lokacin sa to shi ne shi Ibn Rajab yake cewa Malik anan yushiru ila amali man laqiyahu min fuqaha ahli Madina yana ishara ne zuwa ga aikin da ya samu malaman Madina a lokacin sa wanda ya hadu da su kamar musamman ma Rabi'a ibn Abi Abdurrahman shine babban malamin sa Rabi'atul Ra'i da ire-iren su ce abin da ya same su akai yake ishara zuwa gare shi ci tare da cewa kuma malaman Iraki su kuma sun yi aiki da abin yayi ishara zuwa ga Al-Hasan Hasan al-Basri mutumin Basra Basra da Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai mutumin Kufa sun yi aiki da wannan sannan Ata ibn Abi Rabah shi ma fatawarsa tana nuna cewa Ata ibn Abi Rabah cikin malaman Makka ne sannan da fuqa ahli hadith kamar Shafi'i kamar Imam Ahmad ibn Hanbal Abdullah ibn Mubarak duk sun yi fatawa da abinda hadisin yake nunawa sai ya ce wa ya ta'azzaru ala man yadda'i naskhahu al-ityan bi nass an-nasikh lahu zai yi wahala wanda zai ce hadisi ne mansukhi ya iya kawo nassin da ya shafe shi shi yasa ba su yi da'awar wani nassi ba sai nassin Abdullahi dan Mas'ud wanda kuma in aka yi zube ban ƙwarya ta sai a ga cewa ai lassin abdullahi dan mas'ud ya riga ya riga wannan hadisin umama wanda ita ba a zo da ita madina ba sai bayan badar to mun ce abu ja'far al-tahawi a littafinsa sharh mushkil al-athar shi ma ya tafi akan cewa hadisi ne mansuf shi kuma hujjojin da ya kawo yake cewa wato ya ka kawo su abubuwa waɗanda suka faru daga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su aiki ne a cikin sallah wanda kuma aiki ne mai ɗan yawa idan za a tuna a baya mun yi matsalar wannan magana al'amal fi salah aiki a cikin sallah bambanci tsakanin aikin da yake mai yawa da kaɗan da aiki da yake mai yawa amma yana da alaka da gyaran sallah da mai yawan da baya da alaka da gyaran sallah yana ɓata sallah da sauransu haka kuma karatu muka yi mai faɗi akan akan wannan mun kakka wasu hadisai waɗanda muka yi hujja da su a lokacin cewa aiki yana da alaka da gyara sallah komai yawansa ba zai bata sallah mun ka kawo hadisai da suka nuna haka kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah lokacin da aka ga yayi gaba ya kai hannu ya tafi abin da ya kuma dawo baya sahabbai da aka gama suka tambaye shi meye ya ce an nuna masa unkudul janna wato wata hantsa ta 'ya'yan marmarin gidan aljanna ya tafi da zai cafo ta yace da ya samo ta da yanzu kuna ci kuma za a yi ta cin ta har kiyama ta to wannan gaba da yayi ya dawo a cikin sallah alwi suka ce wannan bai bata sa masa sallah ba haka nan lokacin da shedan yayi kokarin ya kawo masa wafta a cikin sallah har annabi sallallahu alaihi wasallam ya shake shi sannan daga baya sake shi kaga wannan duk wani abu ne da ya faru a cikin sallah wanda kuma aiki ne sai dai kuma yana da alaka watakila da gyaran sallar kanta to a tsahawi ya yi ta kokari ya kawo waɗannan abubuwan amma sai yake nuna cewa wannan abubuwan a farko farko ne kafin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da faɗarsa wa qumu lillahi qanitin kaga an koma dai waccan magana tunda dai shi so ke da awannas to in yayi da awan nas waɗannan hadisan da yawa za su iya bujuro masa to sai ya kokari ya ce waɗannan da wannan hadisin da irin waɗancan hadisan duk sun faru kafin a saukar da faɗar Allah wa qumu lillahi qanitina saboda haka yace abu ne wanda da farko ana iya yin sa a sallah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma daga baya an nuna cewa ba a so a yi wani abin da ya saba wa nutsuwa a cikin sallah har ya kawo hadisin Jabir ibn Samura wanda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo masallaci ya ga mutane na sallah in sun zo sallama sai su rika daga hannayensu wato mutum zai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wato a wancan lokacin haka sallama ce ai saboda haka sai ya ga suna daga hannu assalamu alaikum warahmatullahi gama sallah to shi da sai yake cewa mali arakum tarfa'una aydiyakum ka'annaha aznabu khailin shumus ya naga kuna daga hannayenku kamar jelar dawakai da aka da aka firgita su suna kada jelar su yana kuna daddaga hannayenku haka uskunu fis salah ku nutsu a cikin sallah to sai dawo yace to kaga wannan hadisi ya nuna duk wani motsi ba sallah bane annabi ya hana shi saboda haka kaga wannan abu da aka yi bai wannan hadisin ya ya ya soke shi sai yake cewa fa kana ma fil hadith mimma amarahum bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilan ala أضداد على أضداد ما ما روينا قبله من الآثار الأول ko al'uwal yace abinda yake cikin wannan hadisin da annabi yace ku rutsu a sallah ya nuna abubuwan da muka ruwaito a baya ya ambaci waɗancan hadisan da na ambata muku yace yana nuna cewa wannan abin ya saba ba waɗancan abubuwa da muka ambace su a baya li'anna sukun al-ma'mur fi bihi fihi ضد الحركات ضد الحركات المفعولات في الاثار الاول saboda nutsuwar da aka ce su yi ya saba wa motsin da suke yi a cikin a cikin sallah waɗancan motsi da suka zo a cikin waɗancan ruwayoyi to saboda haka da wannan da ya tafi akan akan wato shafe wannan wannan hadisi haka nan sai ka hadisin ibnu abin zaid ibn arqam ce kunna na takallamu fi salah muna magana a sallah hatta nazalat hafizu ala salawati alwusta hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin har sai da aka saukar da wannan ayar fa udirna bis sukuti fi salah sai aka umarce mu mu rika yin shiru in ana sallah to duk wannan sune abubuwan da ya kawo ya kawo maganar khushu'i da fuskantar ubangiji subhanahu wataala lokacin da ake sallah to amma dai a takaice saboda haka abin da ya kawo duk ba zai iya zama hujja ta goge ta goge waɗancan hadisan duka ba don shi ya kwaso ma da yawa ba wai ya takaita akan hadisin hadisin Abu Qatada ba hadisin sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam dauke da umama ya shiga har wasu hadisai ma daban waɗanda wasu malamai suka yi hujja da su a wasu masaloli daban duk ya hada su ya tarkata su ya ce dukkan su mansukhai abin da mansukhai ne kuma da'awar nas abu ne mai wahalar gaske ba da'awar naskhi sai na sai na farko an san tarihi wato wanne ne ya gabaci wanne sannan kuma sai idan ba za a iya hada hadisan duka ai aiki da su ba idan ba za su yi ai aiki da su gaba ɗaya ba to shine ake cewa dole a bincike yadda za a yi tarjihi kuma in akwai abin da yake nuna ɗaya ya shafe ɗaya a faɗa haka amma ba a sauri kawai a ce hadisi kaza mansuhi ne ba haka wannan hujjarsa ta yi rauni akan wannan sauraka akwai masail a sallah waɗanda da farko ana yi aka aka shafe shi wanda daga baya wasu daga cikin sahabbai yanzu kamar at-tatbiq fi ruku at-tatbiq Abdullahi dan Mas'ud har ya bar duniya tatbiq yake a ruku an san tatbiq ko ka san shi waziri baka taba yi ba at-tadbiq an ce da farko da haka ake daga baya aka daina ah shine hada hannaye tafin hannu guda biyu a sa tsakankanin tsakankanin gwiwa an an an tuna shi an tuna shi ko yawa a hade hannaye guda biyu sai a tsaka su maimakon a rike gwiwa sai a sa su tsakiyar tsaka eh a tsakiyar gwiwoyi da haka ake ruku Abdullahi dan Mas'ud shi bai taba kula cewa an daina wannan ruku ba shi har ya rasu haka sallar su take saboda in suka ga abu annabi yayi ba wanda zai iya raba su da abin dan sun ga kai baka yi wannan duk ba zai tayar musu da hankali ba kai ko ka kai shi da ya gani saboda haka to amma sauran sahabbai duk sun kula cewa an canza wannan hay'ar daga baya ana rike ana rike abin nan ne ana rike gwiwoyi ne to sai mu zo ga tawilin Abu Sulaiman Al-Khattabi shi ma yana da nashi tawilin ba tawilin Imam Malik ba shi nashi daban a shi kuma tawilin da yawa hadisin yake cewa shi yana ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da gangan yayi wannan abun ba da gangan ya dauko umamatu kawai ya dora akan wuyansa ya rika sallah da ita ba in ya tafi ruku'u ya aji in ya tafi sujjada ya aje ta in ya taho in ya dago daga sujjada kuma ya dora ta akan abin da yayi rako'in sa duk haka yace saboda yin haka zai hana shi kushu'i zai hana shi nutsuwa da ake so a samu a cikin sallah ce kuma bai zama dole ba bai zama masa dole ba ta yaya zai yi abin da bai zama masa dole ba kuma gashi zai iya rasa tsuntsuwa a cikin sallarsa sai yake cewa shi abin da yake tsammani ita wannan yarinya yar karama ta saba da annabi sallallahu alaihi wasallam wato tunda aka kawo ta tana yawan dafarfale masa tana yawan bin sa ta makalkale masa shi kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da tausayi musamman tausayin kananan yara saboda haka ya shigo yana sallah ya aje ta amma idan ya tafi sujjada sai ta makalkale masa sai ta hau wuyansa saboda haka in ya dago sai batta anan har ya miƙe tsaye amma ba wai shi yake daukar sai dora ta ba ba shi yake sauke ta ba yace shi yana ga wannan ne yace kun ba haka ba to ba zai yi ba a ce annabi yana tayin wannan ya sauke ta ya dora ta raka'a raka'a hudu yace mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallama sallah yake yi da rigar da take da alamomi haka a jiki zane eh amma saboda kawai zanen ya dan dauki hankalinsa kadan annabi ya cire ta yace aje aka masa ambijaniyati abijan yayi musanya ta to za yi wanda zai iya da da wani dan abu dan kankani haka a jikinsa da yake daukan masa hankali kuma a ce yana sallah kuma yana dauke da da yarinya karama ya aje ta ya dauke ta ya aje ta ya dauke ta wato abin da zai baka mamaki sharhin hadisin yake yi ba wai yana can yana wata magana bane hadisin yana wani yana wani guri a hadisin yana gaban sa yana rubuta sharhi amma a shi a cikin hadisin me yace eh idza qama hamala wa idza sajada wada'aha haka ba hadisin yace kaga ba magana ce ta tabalfale masa ba ba shi ya aje ta ya dauke ta ya aje ta ya dauke ta ba haka hadisin yace ba amma Allah yana da abin mamaki cikin ayyukansa sai ya zama na gaba ɗaya idansa sai ya rufe daga lafazin hadisin sai ya tafi yana binciken abin nan ya kawo ya ce haza wajhuhu indi wa ma'anahu wallahu a'lamu a cikin littafin sa alamul hadith sharhin sayyid bukhari mujalladi na farko shafi na 440 da 21 haka nan a cikin ma'alimus sunan nan ma ya sake sharhin sunan abi dawud nan ma ya sake maimaita maganar yace hadha indi wajhul hadith wala yakadu yatawahhamu alayhi annahu kana yata'ammadu li hamliha wa wad'iha wa imsakiha fi salati taratan ba'da ukhra bai kamata a yi zaton cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan yake daukar ta ya aje ta ya kama ta yana sallah ya sake ya sake yi ba لأن العمل في ذلك قد يكثر فيتكرر سبب أيكي زي يويتا يتمي ميتوا والمصلي يشتغل بذلك عن صلاته يصلى sai shagala da wannan gabarin sallarsa sai yace summa laysa fi shay'in min zalika akthar min qada'iha wataran bil la'ib la ta'ila lahu wa la fa'idata bi ita ko me za ta karu da shi kawai ta zama ta zama kawai wasa take da shi shi ba ba wata fa'ida a cikin wannan illa kawai ta yi wasa sai yace wa idza kana alamul khamisati يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الأنبجانية لذنتو ألامه من دسك جكين ريقسا سنلك أوكا خنك لنسا يتي أتنزو مسد وتأنبجانية تأبجام فكيف لا يشتغل عنها بما هذا صفته من الأمر فذاتي أيضا وأنكم زي شغل تدشيبا وفي ذلك بيان ما تأولناه والله أعلم وأن شيني بيان تاويل مودة مكيوة حديثا والله أعلم amma duk wannan shi yake nuna maka cewa malamai magabata ba kwasar wato iban karan mahaukaciya suke wa hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai su ta kokarin yadda za su ba da ma'anar da za ta tafi da fahimtar su amma ba su tattara su ƙarya ne ba irin yadda aka saba yanzu eh haka kawai wani gabotari sai ce ƙarya ne ƙarya ne shi ke ba ya gama magana to menene ba za ka iya faɗawa haka ba ayar qur'ani ba aka kira akwai wanda zai iya kalla ce ƙarya kalmar ƙarya ne wanda ba ta da wahalar faɗa ba sai an yi ilimi ko an je jami'a ake koyon faɗar ƙarya ne kowa ma zai iya faɗa to abu da abbas al-qurtubi da ya kawo wannan tawilin na na shi abin nan abu sulaiman al-khattabi sai ya ce wa hadha batilun ya ce wannan abin nan din wannan tawilin nashi bataccen tawili ne batacce ne liqaulihi fil hadisi saboda a cikin hadisin cewa ya kharaja alaina hamilan umamata ala atikihi kaga ba dabalbale masa tayi ba shi ya taho da ita yana dauke da ita a wuyarsa fa idza raka'a wada'aha idan yayi ruku'u sai aje ta wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi a'adaha in ya dago daga sujjada kuma sai ya mayar da ita wuyansa kaga babu magana da falfalewa haka nan alqadi ya shi ma bayan ya kawo nan tawilin sai ce lakin yub'iduhu qawluhu fil hadith kharaja alaina hamilan umamata ala atiqihi fa salla yace hadisin shi da kansa zai rusu tawilin haka akwai wasu tawilai da malamai idan suka yi hadis hadisin shi kansa shi zai rusu tawilin ba ba sai ka tafi nemo wani wani wani abin nan da yake nuna haka ba kamar yadda tawilin farko hadisin yace yana hima mana limanci kaga ya nuna cewa sallar farilla ce haka nan shi ma ibnu rajab yace hadha tubtiluhu al-ahadith as-sahiha al-musarrihatu bi annahu kharaja 'ala an-nasi wa huwa hamiluha hadisan da suka inganta waɗanda suke bayyana suke bayyana wa karara cewa ya fito yana dauke da ubama a wuyansa thumma salla lahum wa huwa hamiluha sannan ya ja su sallah yana dauke da ita sai maganar da ibnu abdul bar ya dingina ta zuwa ga jumhur cewa jumhur in aka ce jumhur sune mafiya yawa mafiya yawa cikin malamai sun tafi akan karhancin wannan sun tafi kan cewa yin haka makaruhi ne to shi ma ibnu rajab yayi raddin wannan yake cewa idza arafta hadha tabayyana laka da'fu ma qala ibn abdul bar idan ka gane maganganun malamai akan wannan zaka gane raunin maganar ibnu abdul bar da yake cewa la na'lamu khilafan annahu anna hadha al-amal fi as-salati makruh yake cewa ba mu san sabani ba tsakanin malamai cewa wannan aikin a sallah makruhi ne haka ibnu abdul bar ya nuna cewa kamar ijma'i ne na malamai sai ibnu rajab ya ce walam yahki karahatahu an ahad illa an malik amma bai kawo karhancin sa daga wani magabaci ba sai maliku sabanin waɗanda suka ce ya halatta an ka kawo maganganun wasu daga cikin malamai har ma daga cikin tabi'ai sannan ya ce wa qad tabayyana anna akthara al-ulama'i ajazuhu min ghairi karaha da yawa daga cikin malamai sun halatta hakan ba tare da karhanci ba wa takhsisuhu bin nafilati mardudun bin nususi al-musarrihati bi annahu fa'ala dhalika fil faridati wa huwa ya'ummu an-nas fiha cewa wannan abin ya takaita kuma da nafila yace wannan ma magana ce a bar yasarwa saboda hadisai da suka nuna cewa annabi yayi wannan a sallar farilla yayin da yake wa mutane limanci sai mas'ala ta biyu ita ce ta ƙarshe a cikin abin da din kuma lokaci yayi mas'alar taharatu siyabil atfal nabi ya dauki yarinya yayi sallah da ita ba tare da an san me ke jikinta ba da tsarki jikinta ko ba tsarki to ya aka yi haka to wannan shine gabar karatun da mu ƙara shi a lokaci ya insha Allah sai karatu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh